الحمد لله الذي ليس عليه ولا عقوبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم هدوء ووتر رجب shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya don ba manta ba wannan littafi mai albarka mun satin da ya gabata mun tsaya darasi na hamsin da shida za mu tashi darasi na hamsin da bakwai a wannan littafi mai albarka muna roƙo ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon abin da aiki da abin da za mu wannan littafi na alwaji fi zikir sunna wal kitabul aziz muna cikin kitabul zakka mun kuma zo gaba ta karshe karshe inda yake magana akan mutanen da ya kamata a ba wa zakka ya kuma gaya mana su a aya da muka wuce a baya inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi rikabi wal zalimin wa fi sabilillahi wa ibn sabili fariidatan min Allah wallahu alimun hakim to shine malam yace a shafi na 265 malam yake cewa wannan ko ahadith ta ta'allaqu bi kullin min al-asnafi thamaniyah za mu ambata daidai da suke da alaƙa da kowane ɗaya da cikin nau'o'in nan guda takwas da Allah ya ce a bawa zakka. Annahu al-awwal nau'i na farko shine malai ce fa amal fuqara Allah ya ce na masadaqatu lil fuqara to dai ce su fakirai to sai malai ce to fa ali bin Umar ga dalili fa ali bin Umar ko ibn Amr bin al-As amma ibn umar ne kuskure ne nan bari shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da yawan da Allah tabbata a gare shi ce la tahillu sadaqatu li ghani sadaka ba ta halatta ga mawadaci sadaka ba ta halatta ga mawadaci wanda yake mawadaci ne to baya halatta ya karbi sadaka wala li dini ratin ko kuma ma abokin wato ƙarfi shine yawa da Allah yake zo mai rajin fastawa malaika jibril da Allah yake subaita shi zo mai rajin fastawa to zai ce wala li bi yawa haka wannan yake ba abokin ƙarfi wato um tawiyin kuma wanda yake ka kalli gabobin jikinsa a daidai taske ba ka lalace ba shi da hannu ba ko kafa ko ta gaba a jikinsa ta ce ba za ka faɗi wannan ba to kun ji dalili na farko kenan za a ba wa baki hadisi na biyu wa na ubaidillah bin ali bin al-harith ubaidillah ibn ali ibn al-harith a mai bin khiyar kai anna rajulaini yace wata mutum biyu akhbarahu sun ba shi labari cewa annahu ma aka yi nabi sallallahu alaihi wa sallam su biyu sun je gurin annabi alaihi salatu wa salam ya tsalani ni min sadaqa suna tambaye sadaqatu zakka sun je sun tambaye ke wato zakka saboda ita zakka haƙƙi ce ta wayannan mutane kuma suna da haƙƙin tambaya in dai aka san ga shekarar da kake fitarwa to shi talaka yana da haƙƙi ya tambaye ka cewa sun zakka ƙarƙari ga cewa karabar yuzibi wasu mutane sun tafi gurin annabi alaihi salatu wasalam suna tambayar sa ya ba su zakka to annabi alaihi salatu wasalam fa kallaba fihi ma basara sai kare musu kallo kallaba bi ma'ana ya jujjuya abin nufi ya kalle su sama da kasa farahu ma jalbai sai ganza ya ce wannan ya ganza cewa majiya karfi ne wannan irin mutane ne da wato sun suka kururuwa a jiran juna kowa sai ya ji ya gan su mabiya karfi ne su faƙala da yake in shi su ba a aiki kuma to in har kuna so zan ba ku amma wala hazza fihi fi hali gani amma ku sani cewa ha- wato bai halatta mawadaci ya ji zakka ba gwaran ga yau wala lika winyi ko ga wanda yake karfa muttasiri wanda zai iya sana'a karfa ba san wuje da shi ga ganshi kamar ko san wujawa ato da shi amma zai zo ya ki sana'a sannan kuma kawai ya zo ya fake a ya zama kallon alama ulahu to shine yake wato ku sani cewa zakawa ta halatta ko sadaka ta zakawa ta halatta ga waɗannan mutane guda biyu kawai shi zai zo ya zama dependent ba independent ba kaga wannan gaba ta farko ke gaba ta biyu wa amal mataki amma miskinai in kana so gane bambancin miskini da fakiri in ka karanta nailul awsar na Muhammad bin Ali Shawkani da wasu littattafan za ga an gwana ta gwama ba a cikin tsakanin miskini da fakiri waye ya kullawa duk da za a ba su da amma waye ya wadata wasu ya yi miskini ya yi wadata wasu ga da miskini ya bi talauci masu ya miskini ya fi wadata suka ce saboda Allah wa wajen zargi ya ce amma da dinan su fa kanat li masakina ya'maluna fil bahri fa aratu an aiba miskini a cewa yana da jirgin ruwa da wannan talaucin na ta ayin bai kai a rika nuna shi ba yana da jirgin ruwa ba shi za ka ce majoritin ma'aikatan gwamnatin miskinai in wannan fasara kai shine saboda wanda zai karbi albashin da yana karba zai ji kai biyo kayan abinci wata kila ji ko 20 ba 20 of wani month gaba ɗaya kuɗin ya kare wannan miskini kana da dariya ko kaga wannan da yawa ba kenan da yawa ba kenan amma inda za a ko wanda zai karbi dubu ɗari uku da hamsin ba a wata amma wallahi kafin saboda wato nauyin nauyin da suke kansa kafin wani watan in ba ya saba da ya ci bashi banda wata yake kamfani in kana so ka gane har yanzu bauta muke tura ba ka zauna da mai aikin kamfani ka gaira aikin wai ɗari uku a rana babba ke nan bola da yakin da ne domin dubu tara za a bai gaba ɗaya awasinsa za a yanzu da danja a wannan yanayin har yanzu wala har yanzu kuma mafi yawanci masu kamfanin duka nan borin har yanzu ba ka ake ana magana wani kwararru ya ne ko wani wallahi har yanzu akwai bai ba za ka wani aikin kamfani wani mutum da rashin lafiya kai sai an cire ma kuɗi wanda ya samu dubu goma sha biyu goyi babba ne a kamfani gaba ɗaya yawon sunsa a tsanin ke da biya inda za a zo kuma kuna kallo a samu matsala wani wani abu shi ke nan sai su kore shi rana ɗaya za a kore mai ake kamfani ba ba yake ba gida su haka ake ai da wannan ko kawai da wannan shugabannin suke wasan Allah bane Allah ko kawai neman shugabanci masifa ce Allah kowa yana so inda mutum ya san matsalar da zai haɗu da ita ranar alkiyama to wallahi da wuri faɗa kan shugabanci to sai ce sai ce wato wa amma masakin na biyu su ba miskinai وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi ya ce laysa al-miskinu ba a kiran da miskini allabi wato bi hadha dawwa dan gane da wanda yake kewayawa ne kai ko mudin ne kai ko mu ba shi ne miskini ba allabi ya rubu ala nas wanda zai kewaye mutane allabi wai laysa al-miskinu annan ba shi wani miskini fataruddu luquma wannan gawaji loma daya wannan luquma ta ko loma biyu sai da bi wannan ba miskini bane shine miskini ita fa bara saboda wajibar da so ake kawai sai ta kuri ba yadda za ka amma za ku kuma sun mai da abin source of income shi sa wani mai bara din ya fi wani ma'aikacin gwamnatin da yake level 12 Allah kuwa mai level 12 malam Muhammad albashin sanawa ba fi zai gama a state gama malam mudir ya sani ba zai gaya wani ba to kaga idan ka dauko yanzu wannan mai zuwa ya zauna kullum akwai almajirin da a rana daga karfe goma masu wannan tsayawa a cikin jan daga karfe goma zuwa karfe biyu ya yi dubu biyar Allah ya yi dubu biyar dubu biyar a wata sau talatin nawa kiran dubu ɗari da hamsin to ka gaya min wa yake samun dubu ɗari da hamsin a wannan lamarin da na faɗa dubu ɗari da dubu ɗari da hamsin shi sa kamar yadda malam shaukani ya kawo da yawa a ciki babu da yi ko kuma a targi wa tarhi da ibn al-munzir hadisin da ya kawo akan haramcin bara za ga akwai tashi hankali wannan da kake raina wannan ya fi ka albashi saboda wani bai mai da abin da lura ba ya bari shi da na'a shi ne zai tafi gwamnati to a ɗauka dubu uku yake samu a rana sau talatin dubu casa'in ko yau aka dauke ka fresh a state government da yi digiri dubu talatin da biyar za a bara ba a kan yi ko da ta ga tsoro za a tsawa sai ka fara tuba kana ta tuba ana kara ba kullum haka sai ka zo lokacin da ba ka da ka ta kare ba in ba ka ga wani yanzu shi ma ko ya ce a rage minimum wage din bai ne da yau ya rage to shi za akwai hanyoyin da za a gun tallafawar ake so hanyoyi da za a ba a yi wani da kuke zaune da shi kuna zama ku tashi yana wata yin karamar sana'a Allah sai ya kuma mara maka jewa kama fiye da ka gona a jiki to da shi wannan sana'a da yake yi amma bai da cikakken jari to taimakonsa ya fi wancan da ya mai da abin sana'a Allah to sai yi wanda zai zo kawai ya mai da abun yanzu za ku ga wuce karan je ne muka yi sallah nan ko yaushe ne ana ita da sallah wani ya sallah ko nan yanzu ina ji ba nuka na da ya zo yana fara magana da ce malam ya sami mu gwani da malam gari a nan a zaune ga muryarsa normal amma ya zo sai ya rage muryarsa ba ka ji me yake ba je kana tura kunne normal muryarsa take yana fara wannan abin da ko ko sati ne ko ba muna zaune a nan da malam gani yanzu malam gani ya tiro ko ɗari biyar ce ko ɗari biyu ya ce kaga malam ba ba sa wannan dogon surutun je ka to shine kuma dawowa ya ga masallacin akwai tayi tsara da kafin sun zuwa nan suna zuwa su zauna su malam abadi shi kenan shi ne wanda annabi yake faɗa wanda yake ma abokin karfi lafiyayye idan aiki za a yi sai ka gaji shi bai gaji ba amma ya mai da abin sassan sun bahaushe ɗabi'ar bahaushe ce wani ko ina ka je za ka duk inda ka je za ka bahaushe na bara a kudu za ka bahaushe na bara duk inda ka je saboda an ɗauka rukunin min arkanin islam ba kaga a Lagos da Oshun kaga Bahaushe zai ba bara da Yarabanci yana ma da turanci kuma yana cewa ka baki dan gizo Allah irin ya ganka da mufti irin kayan ne shi kayan ka to zai ma bara irin tau kai ya lazi wa yi da Allah Muhammad kawai amma idan ya ganka da kaya normal ba irin nasu ba zai dauka kai ma a san sai ma bara da Yarabanci ya iya Yarabanci kullanci ne dan ni na gani da ido na Isa Malam Muhammad bin Usman yake cewa sun yi a yawon da'awa sun je gurin wani gari a Sauti wani sarki a wani ƙauye ya yarda da musulun da amma ya ba da kwanci yace ne sai in an yarda ba zai bara ba wani gari ne ogoni ko yace sai dai sun yarda an yarda ba zai bara ba ka'ida ce da shi ya dauka bara rukuni ce wannan five pillars of Islam akwai bara akwai begin an gama tarihin ina jin mu na taɓa ba da wannan misalin wata rana ina zaune ina sabi tsawohi wata rana mun zo ana kwas irin abin nan na wasanni sai nake ta maka jarabawa to tun da an can kaje gari ga kowa da jela ka ta zai nake za kanana kaya ne ba su nake za su da nake ina koyar da yaran SSY da tune musu physics da mathematics wannan biyu su nake yi yan rainin wayo suna da rainin hankali sosai kawai na ruwan na baki ranar kuma tun da na gane na fi su kokari dai na koma sa kaya na kawai normal sai sa kaya normal dole guda shigan ba hauke lokacin ya rajuwa yana wannan rashin lafiya sai zo in zauna na zauna ina baki kawai jiyoyi yara suka kewaye ni mata ne sai ta yarwa ta yarinya jimoki sai ta ce ah ka wai da ma ba hauke ne ni ne kwarai kuwa ni zai ke mun wannan tambayar sai ce wallahi ita ta dauka hausawa daga masu sai da karas sai ma sai almajirai sai na rufe wannan takardun sai na tabo na dinna mata a yau ni ma na ara na zage ta nace ki ne ki tambayi iyaye ki masu zuwa arewa saboda wani ya zo da karas din a gurin wani dan zaria ya siyo karas din da gurin ya zo yana siyarwa sai ta faɗi wannan kalma sai ta ce wannan ma da yake gani ya zo da yake karatu wannan da ke ki zai gani mutanen da suka yi karatu a garin mu a arewa da kuke wada tun linka yau ku gaba ɗaya ku garin da ke duk wanda ya kaga ya shiga wanda yanayin da ya karatu ba to sannan duk ta yi amma wato kalmomi ne aka zo a ɗego duk da cewa da na koma na nutsu na gane cewa laifin mu dai domin wani ya taɓa gaya mun ka gaba hauki a nan sai na farko suka ce mun ko kofa aka kawo baya lawa kofa baya gaba ne ta mutum ko ni yin dai ta addu'a Allah ya zan dawo Allah bai ba cewa Allah ya zaba mu abin da ya ba alkhairi ya zaba mu cewa zaman shi yabi to da haka irin wanne yanayin da da wani nutsu na cewa na gane cewa illar mu ce mu Hausawa don mu muke tarihi ina jin mu wani ya ce mu in ka gaba hausa a garin abu yake ko ne yana da nama nama dai da gani nama mutanen da kwata da ilela an zo rikin je ma ba ta kwace ne kai na ba saboda haka suna nan suna ce da nama sannan kuma sai masu jike masu yi musu bakkare da haka musu direnar kogo sai ce mun kasa abin da kai ya ce mun ma sun samu kuɗin jiya za ta shafi nemi mata kuma haka ake yi ba auge zai ji sun saboda ba kwaba ba kwaba ko kai da kake a matsayin ganin student kwafa wanda ya je yarinya za ta iya zuwa ɗakinka ‘ya'yansu kuma za su turo ma sai dai ka yi doka cewa kada wanda ɗalibi kawai da wata ɗaliba ta kuma zo ma ɗaki kuma a nan dokar kai ba ba shi da wani problem can malam yi gurin zubar ba zai damu ba ɗaliban a nan ne na ka ga ɗaliba ta ka buku ɗakin wani ai ta shiga wani to a can daga can za a aiko da ba ta kama wani sai dai doka ce da kanka ce kai ba ka aida ya kuma ga wani ya hada auren mutu a gobe ga babu me la bibi wa ga ita auren Allah auren mutu ne illa man rahimahullah sai wanda Allah ya yi ko mutum ba cewa ne duk wanda ya tabo da yi da wanda yake ba ba haka nake nufi ba amma wanda majority masu zuwa za ga wasu kawai suna ganin tunda ba a ganin mutum zai ke ki ayyuka to ba ruwan kowa da kai in ba ka gaisa da matan da ta rayu in ba ka yi kai extremist extremist ne wai kai fundamentalist ba ka gaisawa da mutum saboda ne akwai wani gari garin ku ne ma alaramma shi wani da ya zo da garin alaramma da amma shi ba ruwansa wallahi ya yi hogin ya yi shaidi kun ne da mai saboda ya bar garin ku to wannan shine wato abubuwan da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye wannan ya janyo mana illa mu gaskiya kuna kallo ko cin zaben nan da ba a yi shi wulakancin da kabilu suka rike ba ni na gani a African media mutum zai zuwa motar sa hanyar Abuja idan ya ga mai mabbara ya muri ne mai mabbara ba hauki ya ce sai sauke gilas sai ce ki je ubangi Buhari ya wani ba ku ji kuka zama ba aka ce mana a wannan zama ki je ubanki ba hari ba ki ba za a bayar ba shi kuka zama amma saboda wai ba hauki saboda rashin ciwon kai za a ga mutanen mu suna ta faɗa maganganu wanda ya gaya wannan magana a social media saboda hauka wallahi in ta ba su basira ce kawai ka rika gaya yanzu misali idan wa yanzu da Buhari ya ci gwamna ya isa ya ware iya wanda ta zaɓe ya ce ba zai musu aiki ba ya isa kai bai da wannan wurin da wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi ba kowa yana da haƙƙi a kan haka ne to saboda haka wanda ya zaɓi PDP da wanda ya zaɓi APC a wannan zaben da aka yi na gwamna shi duk wanda ma ya tabbata shi ne gwamna haƙƙin gaba na kowa ne ba na iya masu kaza ba ne ko ba haka bane to dan me yasa mutanen mu za su zama mahaukata me yasa sannan bayan haka mutanen mu za ka ga yadda ake nuna kishi yanzu akan wasu yan siyasa ba a nuna akan yadda aka yi wa annabi alaihi salatu wasallam fatan wani zai zage ke ce akan wani dan takara da zai gaggaya wani magana kuma yace yanzu ba sa kunya ina gani a social media wanda ya goyi mai yaro wannan magana jami'un nan fa duk gaba ɗaya ba ta sayi na Abubakar ba ta Umar babu wanda tafiyar da wallahu khairu ma indi babu kuma mu kiyaye kan mu je mu fada karayin rahimallahu nabashi al-awwal fatan mu mutun da addu'a muke ko shakka babu kura kan da zahiri ne domin a majalisi ma ta aka yi da aka zo sallah wanda zai mutu wato a wani manti li ummahum aqra'uhum qur'ana annabi yake ku ga wanda ya bada qur'ani biyan sunan idan ga mutum ma da dalili sai a duba a ga waye a alamuhum bi sunna waye ku fahimta sunna annabi alaihi salatu wasallam idan sun zo daya a malikiya sai da suka kawo matakai ya kai 30 wanda su za a yi ta dubawa qualities of leadership sai an kalle su a malikiya a boko ba su ga guda bakwai ba a government ko in ka koma amma a malikiya sun kawo sun kai 30 ashe wato zai iya yiwa kai a fahimtarsa wani jisun da ka kallawa ne abuwa ne ka zaɓe shi kuma ka yi daidai a gurin Allah mutukar ba son zuciya ta kai ba ni kuma zaɓi wani sa kuma na yi daidai a gurin Allah sun dai ba son zuciya ta rabu ba zai iya yiwa ka zaɓi ba na zaɓa a amma kuma duk ba mai zunubi a gurin Allah domin duk ba mai son zuciya ba wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hasibin kowa da abin da ya gina yake wani zato akan sa ya gina ko ba haka bane idan me yasa zan yaki da wani ko duka zaki wani akan wani saboda ne saboda ne ko karkashin cewa waka ga wayan a social media wasu na ga wasu magana cewa a kaza dai wannan mutumin idan idan an ji warewa za ka kuce wanda ba su zaɓe shi wasu koma bangaren kudu ko waje kaza shi ma faɗan kano ne to me na hayaniya babu an yi batan tiga wata ma hawa titi suke duk shekara suna rage a wakar da umar ba mu taɓa gani ko da a fuskar ta kamun da ko a fuskar ka ba ka taɓa nuna ba hasali ba in ka ji wani yana bayani akan falon zai na abubakar yana magana cewa masu zagin safai ka zage kai haushi kake ji wannan ina damu wannan rayuwa ina za ta damu ba mun fi kishin wato kanmu fiye da kishin annabi alaihi salatu wasalam da kuma kishin almajiran wannan da irin tafiya ce haka saboda haka wayannan abubuwan ya kamata gaskiya wato al'umma ta tsaya ta yi nazari da kuma kalla wanda ba ake faɗa a kansa din nan idan ya ce yanzu ba za ka ƙara jin duniyar sa wace bayan shekara uku da rabi zai kuma dawowa don neman takara kowaye kuma ko a wata jami'a ko waye ba za ka ƙara jinsa ba sannan mu yana mini hukumina yana da ga haƙoƙinmu ko haƙoƙinsa akan mu shi ne duk wanda ya ko ba ma san sai mun ba addu'a domin mu ne a ƙasa idan ya lalace mu ne muka lalace in ka ƙinyo shugaba Allah ya kasa kaiwa kai za ka yi ta jin bakar wahala to wayan abubuwan su ya kamata ko da yaushe mu rika kallo mu kuma duba da kyau al'ummar mu kullun a baya take amma ba ma kallon wannan matsalar ba ma kallon ta yanzu mutum nawa ne ma ba su san cewa ga matsalar da yan zamfara suke ciki ba a cikin mu mutum nawa nawa ne mutanen zamfara ana karkace su ana zuwa a kidnapping ai kaza ba ba kun da yana ka domin bai zo kanka ba amma saboda siyasa za ka ga mutum yana tura a gari yana ya hau titi yana duk wanda zai kaza ba kaza kaza asunan lahu wa rahmatullahi wannan hukuma ta islamiyya ba ta fita siyasa kuma abin da kai ce ba ba masu ilimi ba jahilai kowa kowa yana yi ne kawai don wani abu da zai samu ba wajen al'ummarsa ba don wani abu da zai samu to mu sani cewa idan mutum ya saki siyasa ta sa shi gaba da wani ba shi da masa a gurin Allah Allah kada mutum da za ka ba wa Allah kaje ka ce wa Allah ne ko wani ya ci ka tafi celebration sai ka mutu dan matakan ma haka ce mutum ya tafi celebration idan ya mutu in an tashi shi Allah ya tambaye shi zai ce ne celebration za ka ga celebration ai wanda ya mutu a hanyar celebration ko ya mutu yana gaba da wani ana ɗauko result ɗinsa zai gani inconclusive Allah ko yana so ko baya so to saboda haka wajibi ne wato mu fahimta da kyau mu gane cewa abin da ya hada mu da musulunci ya fi zamantakewa da ake ta rayuwa wannan shi ne abin da ya kamata amma ko shakka babu akwai wato shegantaka da wasanni da rashin sanin ya kamata a wannan abubuwan da ake da tsare da yi karya yanzu ya mutum ya zauna kawai kirkirar labari ya tura ya yi wa lalazina amalu in ja aku fasikun bi na wani fata tabbatu a wata kira amma ba kawai mutum yanzu yanzu zai kirkira sai ya saka ba mu Allah ya sauke Allah ya ganar da mu to shi ne yake cewa to kaga wannan illar tamu ma a tsaya a gyara ta an kasa mu dawo yanzu mu kalli matsalolin mu na talauci da ake magana da bara a ga ta wannan hanyoyi za a bi a gyara ta yaya duk da cewa mun san asalin mu shuwa ga wannan ma abin da yake tasiri a kansu abu biyu addini da al'ada shi za a zo da wasu ke ta kwamfulan wai yarabawa an fi musu aiki ko kaza dole ne aiki dalili shi ne mu shuwa ga wannan mu in suka tazo abubuwa biyu suke kallo addinin su da al'ada yana tasiri duk wani shugaba da aka yi da sandauna da ta bawa kwalewa da wanda suka biyo bayan za a ga su suka duba da kallon bangaren su kasar suke kallo gaba ɗaya ko ba haka bane su kuma na su suka zo za ga bangaren su suke kallo su kuma wannan suka zo gaba ɗaya kawai ya za a yi wa kasar adalci me ya janyo tasirin addini shi ne janyo domin addini ya gaya ma cewa duk adalci shine tsora abu inda ya gabata shi za su ma sun sani Allah ba wanda yake rike zai rike kasan nan abubuwa su rika tafiya inda ya kamata ba zalunci wani bangare ba fiye da bahaushe musulmi Allah sun sani dan na ga wata rubutu wata mutuniyar Edo wani rubutu da sai kwanaki take cewa jin Najeriya ba wanda ya gowa wuce amana kuma kirista ta ce dalili kuwa kuna ganin wulakanci ne amma saboda tsabar amanar su ba ma iya bawa kowa gadi sai ba wani duk da cewa ta ga mu a gurin mu kaskanci su suka ce saboda me ka ɗauko ɗan kabilan ka baji gadi ma ka ga yadda zai ma zai ma cutar su za su duk da mu muna ganin cewa kaskanci ne yanzu wulakanci ne su ɗauke mu su ba mu gadi amma ta wani bangaren kuma ba su yarda da kowa ba ne sai ba wani dan ba wani zai ya dauka abinci ya bawa wata kabila ta ce amma dan uwan da ya bada da kici wannan abubuwan gaskiya gaba da yayin zama masu cikin kanmu sai ga wani da yake da surute ko ne a social media ko a hanya zai ga shi kansa bai san kansa ba ballanta na san wani wallahi kansa bai san kansa ba saboda haka wannan abubuwan su ya kamata mu kalla ashe ashe ashe matasa za su yi haduwa lokaci guda su yi wani abu me yasa ba za a yi wa addinin Allah haka ba yadda ake wucewa ya za a yi wasu abubuwa su kara balujan ka je nan koma su maila su maila nan na je ka zama gudawa me yasa matasan ba su irin wannan haɗin kan ba ce kowa ko naira goma goma ce kawo kawai a kawo ɗauki akwai wata mata tana nan hannatu sunan ta mata wanda ce kaje ta bai daga gani kirista ce kaga yadda take kiristantar da mutane me yasa matasan ba za su yi wannan raba dukiyar din ba wallahi ko zuwa kuka yi dawa yanzu sai kun je kun gaishe ta in ba haka ba zai ta sa ya muku rashin mutunci ba wanda da su mata maza ce amma ka je ka ga yadda take kuma mai kuɗi ce tana ba su kuɗi sai musu gowa sai kaza mafi yawanci in aka je sai dai a musulunci da zuwa da kafin ka koma sun yi kwambai saboda ba kai musu komai ba ba malamin da zai koya musu karatu babu kaza ba kaza ba kaza sai su rutun banza a wani kawai mutanen musulunci zana nan hannu sunan da mata maza ce ka je ka gani ka ga gidanta ka ga kuɗin da take da shi yadda wato NGO suka ɗaure mata gindi da turawa take abubuwa har wata baturiya ta kawo gar sun haɗu kawai suna ta kiristantar zama mai da mutane kiristoci waye da yawa mutane ba san wannan ba ka je irin su magami ka je ka ga abubuwan da ke faruwa irin wannan wuraren ka je ka ga amma mutanen mu kawai mun saki wannan mun koma wani abu na duniya wanda wata kila wanda kake ihu yanzu a kan zabe yanzu wata kila wanda kake zagi akan bai zabe shi ba wallahi sai ya fi ka amfana da ko aba uku mu abu na uku la tadruna ayyuma qaraba ko lakum nafa wallahi yanzu haka wanda kai gama zurutun sai ya fi ka amfanuwa ina ruwan Allah ne ba ruwan Allah wai na ugun ya kamata mu zama masu hankali masu lura da abubuwa ba kawai shi ke nan manya wasu su mai da mu karan bara ba shekara a ta kaza ishirin da kaza amma har yanzu ba ka mutu ba Allah ya sauke to sai yake cewa to ba shi ne almajiri ba wanda loma ɗaya ko biyu kawai wacce maratu wacce marata ne ko wanda loma ɗaya na dabino kai guda ɗaya ko dabino biyu in ka bashi zai juya ce qalu ka ce fa man miskini ya rasulullah to waye miskini ya ma in Allah qala dai ce allazi la yajidu gina yuguni shine wanda ba shi da abin da wata wadata da za ta wadatar da ba shi da wani abu da zai wadatar da wala yusdalu lahu fa yutasaddaqu alayhi ba kuma za a gane ba ballan da za a bashi sadaka shine irin mutanen da la yasaluna nasa za ku zauna da shi a masallaci da kayan sa masu kyau da turare amma wallahi wata kila sai abu da za ku zauna mutum ai ba riga ba ce la ya tsanura na ta ilaha ba kai ba ka da tunanin da zaka yi tunanin me sana'a ta sana'ar da take ai bai kamata ta rike jiwa irin wannan tunanin ya kamata kai ba wai riga ba Allah riga ne yanzu wasu da yawa za su zo Allah ba riga ba ce mutum nawa ne masu kudin da ba sa sa kayan masu kyau kuma wani zai kunne ka da kudi amma baya sa riga ne to sai yace wala ya tsalin wala ya tsalin nasa shay'an baya roƙon mutane komai ko wanda ya gomma ce mutu da ya roƙo ba zai roƙa ba Allah don aka ba irin wayannan mutanen ya kula da na uku shine wa amma abin rariya ma ji wa zakka aiki ji kuma wa humul jibatu shine masu tattaro ta shine aljibat masu tattaro zakar wannan ko mai kudi ne zaka bai zakka shi za a ga malami hamshakin malami ya kai mataki amma an bashi ba amma ni idan shi ya mata aiki ko shi kaje ka sa ya fitar ma ba da yi gaba shi shi kuma ya ga yawa da ya ba wasu to shi ne fahimul tubazu wasu atu da masu kai komo wancan masu harawa na kuma a su'atu masu sa'ayi su kai su komo yattahiquna minha qistan ala zalik suna tantance a basu wani kaso akan wato abin da suka yi a ba su wani kaso wala ya juzu an ya kunu min aqriba ya rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma baya halatta wanda za a ba su don su makusanta annabi alaihi salatu wasallam su ne sharibai duk wanda ya tafi sharibi ne don yi sadaka kai yayi wani zai zo mana ya ce ka bashi na kakan su dan kakan wani kakan na ba faro ba amma dai annabi alaihi salatu wasallam in dai annabi ne to ya hana ya ce haramun ne jikokin da su sadaka sai da za ka gara nuna mu akwai yadda muke mutum zai ce wa jijika na kuje kuma yanzu ya ce a wani zan kasa eh ɗauki kaji wata dabara wai da a yi ana ba su a baitul mali a yi hadisi ne da yake ami ya ya ya ya ya gami cewa haramun ne to sai yake alladina tahrumu alaihim sadaqa wannan sadaqa ta haramta a gare su shine zuwa ali ja'far ali aqil ali abbas ali ali zewa eh eh duniya wayan nan da na faɗa ali ja'far ali ali ali ko sai kuma ali al-hari da yawa mutane ba sa saka shi amma akwai shi al-hari yawa shi ma yana shi ali al-hari Harith ibn Abdul Muttalib wanda da aka zo yakin Badar aka nabi yace kaso uku nan zuwa ya hadda shi ku sai ga wuce a faɗi iya wayan kan ba a faɗi wannan ba saboda haka duk gidan su ba za su sadaka haramun ne me yasa ba sa a ali abi lahab ba ba musulmi ba ne amma su ma ƴaƴan Abdul Muttalib ko tabbaje da abi lahab wa tabba saboda haka banda su saboda wasu musulunta ba ka'ida ce musulmi lima sabata fi sahihi muslim ana abdul muttalib bin rabi'a bin al-harith annahu dalaka huwa wal fadl bin al-abbas to yace shi da wato abdul muttalib ibn rabi'a ibn al-harith kaji ko dan harith din shi da wato fadl bin al-abbas sun tafi suna tambaya annabi alaihi salatu wassalam ya ta'amilahu ma ala sadaqa dan ya dora su aikin sadaka ya ba da aikin wato zakka dan su samu kagan suka yi aiki ai za a ba su wani abu fa kana sai annabi ce inna sadaqata la tahillu ku sani zakka ba ta halatta kaga hadisin amni ba ta halatta wata ruwayar la yambaji ba ta halatta bai kamata ba li ali muhammadin li muhammadin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala li ali muhammad ko ayyan annabi muhammad inna ma hiya hiya awsaqun kadai ita zakka ku sani cewa da duk mutane me yasa saboda Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wannan zakka da za ka karbo ita za ta tsarkake su kaga an tsarkake su an fitar musu da ne da tin da tin ake raba mutane saboda haka da tin bai kamata kuma iyalan annabi da ƴaƴan gidansu su da zuwa na'am a yana da wahalar samu ya gane ko aiki ne ya wanda mutum ya zo zai kamata ya faɗi nasaba kamar bawa ne ya zo zai zo cewa ya matar da kawai ce ya matar da a yi magana ce matar da biyar ta biyar sun ke ce a yi kwarkwara kwarkwara ta hanyoyin da ake samu wallahi ni ba da kwarkwara in jira da rabu ina ce wa Allah amma abin da kai kuma ba za ka taɓa jin kwarkwara na mutu ba kullum dai mata a tsakani da Allah idan bayin ne na gaske a kawo maza ma shi da tun 1970 wani abu mala abubakar gumi ya kalubalanci malaman garin nan da wasu suke da mata bakwai har yanzu akwai masu mata takwas da sarakuna masu wannan ya ce shi ya kalubalance su in dai akwai bawa a kaman namiji zai biya shi ba ya san mace ya rika yi ma aiki a gida amma ba ba bayi sai mata kullum kawai sai a dauko ta ce wannan kwarkwara ce ta wannan hanyoyi ake samar da bawa eh hanyar yaki ko siya to ina kasuwar yanzu ba a yaki ne ballan ta mu ce ga bayi to ina kasuwar da ake je da bayi kaga an kanta kai ma ka san kawai an shiga wani guri ne Allah ya kiyaye ko kaje karanta waya aitan na mala abubakar gumi waya aitan Allah ya tsawo to sai yace to da tini wa na hudu wa ammal muallafatu qulubuhum al muallafatu qulubuhum kuma sune waɗanda wato ake karairayar zukatun karairayar zukatun ba ka samu malai yake suna da yawa a so ne da yawa minhum man yu'da li yuslima daga cikin su akwai wanda ake ba wa zakka don ya musulunta kama a dan nabi sallallahu alaihi wasallam safwan bin umayya kamar yadda annabi alaihi wasallam ya dau wato dukiya mai yawa raƙuma da yawa ya ba wa safwan bin umayya bin gana'im hunayn daga ganima hunayn wa kad kana shahida ha mushrikan ya zo gurin ne ana rago sai ya zo kallo a matsayin sa na mushriki kale yace falam yazal yu'dini hatta sara wasu ma ta kai fa yazo leken asiri yazo ya tsani annaba da ya zo sallallahu alaihi lokacin da ya zo kallo sai ga an turo shi zo gamewa kafirai ne ke faruwa yana zuwa sai ga ana raba dukiya annabi na ganin su sai dakatar da abin da yake ba musulmai sai koma bai ya ba shi rakumi ya kara masa ya kara masa ya kara ya ce falam ya zali yu'ini bai guje bai yana bani hatta tara habban nasi ilayya har sai da ya zama tuna wato wato mafi soyayyen mutane a gare ni duk duniya ba wanda yake so sama da shi ba da an kana abu gazan nasi lai bayan da na fuka amar na fuka nasa fiye da kowa a duniya shi ne dai a kai da yi zuwa kai sai da annabi ya tuka masa ko shi ko Khalid ibn Ala'ihi sai da annabi ya bashi raƙuma ya tuka tsakanin kwari ya bashi dari ya ƙara wa azari ya yi sanda sanda aka rika bar su duk sanda guda guda ɗaya ne haka aka rika bar su ya tattara shi yana zuwa gurin ɗan uwansa kafin kafin ya je ya yi ni za a ya dawo ki kai ai na tafi gun musulun da wani ayyukan sai ya dawo ya a gaya ban da yake faɗa a shiga musulun annabi ya gaya bar ya musulun ta yi tafiyar sa yana zuwa ya zo mutan garin suka gan shi an san me aka tura shi aka zo ana tarbar da yaya kai ya kai kuma muka ganka yace ji a cikin min inda khairin nas yu'di ala ala man la yakhtal faqa ko mallayar bakara a wata ruwaya yace yana kyauta yace na zo muku daga gurin wanda ya fi kowa alheri yana ba da kyauta irin kyautar wanda baya tsoron talauci aka annabi ya bayar ne kuma bayarwa ya kuma bayarwa to shine yake faɗa anan yake cewa wa minhum man yu'da li yahsuna islamu a ciki kuma akwai wanda ake ba dan yin musulunci ya yaro irin kamar da za a zo ne musulunta an bayyana da kyau ko eh a duba da kyau ba yan damfara ba kuma suna da yan damfara kala kala a cikin dan a rike musulunci da ba laifi bane a ba su gari yayi wani sana'a to kaga wannan muna da su wa yathbuta qalbuhu zuciyarsa ta tabbatu wata ila kamar Musa bin Umayr kaga Moses Adin Umair lokacin da kafin ya musulunta mahaifiyar ta fi kowace mace bibiya a cikin unguwar amma da ya musulunta in yayi ado bai Musa bin Umair ya tawo duk yan gayu ya suke kai su matsin ta kakuri ko complete wallahi ka hango Musa sai ka buya da yawo domin in ya sako riga za ka ga maballin da daga sama har ƙasa gaba ɗaya wannan amma da yanki ga musulunci takunkumi ya kasa ba da kwaci komai uwarsa take ya fita yace wallahi ba zai fita ba lokacin da ya rasu ya zo aka zo binne shi ma likafanin da za a binne shi ma babu in an rufe kafar da kansa zai bayyana annabi yace ku dau ganye ku dora ba musabbi na mu to amma ka ji saboda yana karfin imani an ga imanin ya karfafa ba ba ya tiji annu Allah fa tukulubu domin imanin domin ji annabi ya tura an bata da matsayin jakada na farko madina ya je koyar da mutane karatu ya kuma yi da'awar musulunci to wannan shi ne to sai yake cewa mali ce kama a da yau mahunai ne kamar yadda ya bayan ranar hunain aizar har yau jama'atan min sanabi din tulaka ya ba wasu jagorori wasu jama'a daga jagororin waɗanda aka saka a tulaka akwai wanda suka matsa wa musulmi da aka kama su a wannan ranar wa kirajin da manya-manyan mutanen sai ya rika ba su mi'atan min al-ibli ba kuma dari dari wa kana ji ji ni la udi rajula to sai wasu suka rika mita a gebe cewa za a ba wa wayancan su a nan ba wasu can yanzu suka shiga musulunci amma su to ku shiga musulunci ne an yi jira da su amma an hana to da annabi yanzu wannan sai ya ce ku sani cewa ina ba da kyauta ga wani wa gairu wa ahabbu ilay alayya min ilayya min yace amma wanda ban bawa ba na ma bukan sa wanda ban bawa ba din na bu kaunar sa me yasa khashiyata an yakubbahu Allahu ala wajhihi fi nar jahannam shi wancan na baki ne saboda ina tsoron kada Allah ya sa ya fada wutar jahannama da fuskar sa aba man yamshi mukibban ala wajhihi shi ne tafiya akan fuska Allah ya jefa shi akan fuskar sa cikin wutar jahannama وفي صحيحين عن أبي سعيد الخدري أن عليا شنا كان غبا يا النبي yake cewa ba kwa so wasu mutane su tafi da tumaki ba da dabbobi amma ko kuma ku tafi da annabi gaba ɗayan sa shi ne suka rika murna suna dariya saboda murna cewa ga wasu kan sun tafi da tumaki da awaki ko kuma kun tafi da annabi alaihi salatu wasalam wai kun morewa to nan da nan suka rika kukan daɗi ma suna murna cewa lallai annabi ya fi kauna su fiye da wanda aka ba wa akwai wanda zai zo gurin karɓar kyauta saboda kana tsoron sharrin sai je ma ke da dalili akwai wanda kyauta yana ya goyi da yana ma shi to sai ki wa fi sai ya ana ji sa'idi anna aliyan ba aka ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ali aika annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam bi zuhaibatin da wani wani gwal zuhaiba ya kawo shi da azab ne sai aka yi tasgiri kamar anas ne a ce unai umar a ce umayyu Hassan a ce Hussein, Hassana Hussaina, Abdullahi a ce Ubaidullahi, an fahimta da ke ku, to shi ne wannan, shi ne tafi. To sai ce, um, fi turbati ha cikin ƙasarta ba shi ta wannan gwaldin, wato ko ko ƙora shi ba ba an fitar da dafi, min al-yaman daga yaman. fakatama ha bai da arba'ati nafar ana kawo annabi alaihi salatu wasalam sai raba mutum hudu mutum hudu kacal ya raba suwayi sai ya ce masu al-aqra'u bin hadi wa uyana bin badr wa alqama bin wato ulasa wa zaid al-khayr da kuma zaid al-khayr wa qali fi ta'allahu yace zabai ji wannan ina tarere zukatan su domin zababun shiga musulunci fiqh kenan wa minhum man yu'da lima yurja min islami nuzara'ihi daga cikin zakon wanda ake bawa saboda wanda ake fatan musulunta nuzara'ihi shine waɗanda abokansa shi ya musulunta amma abokansa ga su suna da da shi ko ba su musulunta ba wa minhum man yu'da li yajbi as-sadaqati mimman yali daga cikin kuma waɗanda ake ba al-mu'allafat qulubuhum akwai wanda ake ba zakka dan ya tattaro shi ne biyar biya don ya tattaro zakar waɗanda suke kusa da shi ai akwai wanda kai a matsayin ka ne mai tara zakka mai kuɗi biya san mai kuɗi akwai wanda ya san wancan mai kuɗi ne kai baka sani ba domin suna business tare kai baka sani saboda haka dalilin wannan da aka ba zakka to zai dalilin da zai iya sawa ya yi ba ku lake cewa to wani ma ya kai ni zani ko shi da kansa ya ce to kaga ya kamata gaskiya mu rika fudda hakkin Allah kaza kaza auliyar ba ala hauzatil muslimina azzarara ko kuma dan ya kare wato cutar da musulmi a gefansa akwai da za a waje zakka saboda wannan ai akwai guraren da yanzu idan za a je wani yace min da za su je area ko sunna ko da sunna ba wai akwai gurin da za a je za a yi sai an ci yan daban gurin yan bajin gurin wallahi in ba haka wallahi ba za su yi ba kidnapper su za su zo sace hukuma da aiki garin su ba za yi wa a sa su sun wani abokin mu haka ya gaya ya ce wallahi sai ku an kawo shugaban kidnapper sai ya zo kun yi tsada sannan za su yi ta kuje su aiki in ku ba haka ba wallahi kuna cikin yi za a zo a kwakuce ku a ce mai kun kawo aikin miliyan biyu kuke a ce mai kun kawo ba da miliyan biyu to to zai ce min adaratul bilad daga gefen garuruwa yace wallahu alam Allah madaukakin sarki shine masani dangane da wannan abubuwan da wato aka kawo to sai ma da yake to وهل تعدى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا أباو المؤلفة قلوبهم wannan suka musulunta bayan annabi ya bar duniya ko ba za a bayar ba shin a yanzu ya halatta a cigaba da ba irin wannan mutanen wanda za mutum zai musulunta ya ce ya baro garin zuwa a ajin sai to daga zuwa ka ga ya zo na yanzu ya ga ma ya ko wani yanayi wanda ya ba halatta a gaya mutum ya koyo musuluncin da ya zauna a cikin iyayen ya halatta da yau kunya zo ne ya daga yara me yasa shi ba zai dabara ya a gaya bar cewa ya koyo abin sa ba eh idan ba rashin fiɗo ne na irin wanda suka kula da ka ba mutum musulunci ya zo rana ɗaya komai yi mara aiki komai ba ya yi ba kawai ya zo ya gwaran ba rana ɗaya ya za a iya yin gaskiya ne ka ta yaya kaga wannan akwai rashin fiɗo bai san kansa ba kuma to sai ku ga mai koyo mutum da kai ta yin tallaka wani sai ma ko ko ba alwala za a kama ka kai duk wannan fikirin za a koya ba ya ta zama Allah ya faɗa wajen sarki ya bashi yanci na daji wa ya zanya mutum ta ba sai bayan ya mutu ba Allah ya faɗa yake to wa inna zalika kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhi khashi'ina lillahi Allah da kansa ya bada labari annabi ya ce daji wa dan uwan musalla aka yi masa salatu da gani to me yasa ba za ku yi wannan fiqhun ba ko yawa mutane cewa ga yadda za su ba wai su kabaro san zo nan bukatar yake zuwa in dai ya yi da musuluncin zai yi zo na san a ci gaba da kulawa ne to shi ne malam yake gaya mana ne yake so bara mu ji zuwa qala ibn kathir malam ibn kathir yace fihi khilaf to akwai sabani وروي عن عمر عن رجل عمر بن الخطاب وعامر الشعبي wa jama'a da wasu jama'a to annahum la yu'dawna ba'da bayan annabi ya bar duniya ba wanda zai zo yace wai wala a wajen dukiya saboda shi mu'allaba ta kulubu ba za a bayar ba li anna allaha qad a'adda al-islam wa ahlihi domin Allah ya ɗaukaka musulunci kuma ya ɗaukaka ma abota musulunci an wuce mu'allaba ta kulubu a bayan sai na uba wa makkana lahum fil bilad kuma Allah ya tabbatar da su a gari ba wanda zai zo yace yanzu zai kira da sanin kowa ne saboda saboda ba abu da nufi a kan to sai yace wa adalla lahum riqabal ibad sannan ya kaskanta musu da wuyayen bayi da yawa ga kinan ma suna da bayi da kwarkwarori a karkashin su kasancewar cewa yanzu sun ma a samu isa ko kunna adilla fa ajjana Allah bil islam aka sai na wani yake wala yace za ka kaskanta ne Allah ya girmama mu da musulunci wa qala akharuna to ga wani bangaren da su kuma sai ya bari wa da wani sai za a bayar hanyar liannahu alayhi salatu wasalam kada a dawun ba da fathi makka domin annabi ya ba shi ne bayan fatahu makka wa katri hawazi da lokacin da kariya kabila hawazi wa hadha amrun qad yahtaju ilayhi wannan al'amari ne da ake bukatuwa zuwa gare shi fa yusrafu ilayhi wato sai a juya zuwa gare a juya zuwa gare su zuwa ga zuwa su wanda suke da wannan bukata a juya zuwa gare su a kalli ne bukata kamar yadda muka faɗa yanzu idan muka ga mutum zai iya zama to kuma da ba shawara ya je zauna cikin iyayensa amma ya koyi mutum in kuma ya zo da zai iya rike kansa to ya ce to ya dawo garin darul islam ya zama sa wa man rikabu amma al rikab sune waɗanda suke wuyaye kuwa malin ji faru ya hannun hasan al-basari an rawaito daga hasan al-basari cewa wa muqatil bin hayyan da muqatil ibn hayyan wa umar bin abdul aziz wa sa'id bin jubair wa nukai wa zuhri wa ibn zaid annahum al-muqatabun a wanda ake nufi da bayi su ne waɗanda aka rubuta wa banza kun san bayi kala kala akwai wanda aka rubuta a banza shine wanda ubangidansa zai ce ka je ka kawo dirhami ɗari biyu daga yanzu zuwa ƙarshen 2019 na yan taka zai je ta bauta da abin da ya kawo ƙa'ida na kan amma yanzu ya kawo lissafawa za ka yi a matsayin kuɗin fansarsa sannan akwai mutabbar su wanda za ka ce in na mutu na yan taka wannan kuma ya fi bala'i domin addu'a zai sai Allah ya saka ko kuma yanzu ya danne kamar yadda ya faru ko wasu bayi suka je suka danne wata sahabiya suka danne su da gudu sai da saboda bukatawai ne sun ce ta ce mutu in ta mutu suka ga ta ji mutuwa ka danne su da gudu annan sai na wani ce duk inda suke samu ko da rai ko a mace to da haka ya fi haɗa ne wannan kace kaza to saboda haka wannan shine ina ga wannan ya kamata mu tsaya gaskiya saboda lokutan mu ya tsira ma dawo wa amma rika bu kan wuya ne ta ci ne zuwa ba dai littafin za mu biya ne awwal da kuka da ya Allah ya ba mu ya rasa wannan kuka kuskure Allah ba mu sarki ya yi ba ina roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon zama ɗaukaka Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah ka wakilin sarki ka ba mu shugabanni na gari duk wanda za su zama mara alkhairi Allah ba su wakilin sarki Allah ka tabbatar mu wanda za su zama sharri da gare mu da addini Allah ba su sarki Allah ba su sarki ka kore mana muna ko ubangiji da sunayen da kyawawa da sauran da mafaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu shukun mudda Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu shukun mudda wannan اللهم اعنا بعبادنا ما كنا حمدنا واولى بالمنى واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين